ihsanin ila yawmiddin amma ba'du Allah ya dawo da mu cikin wannan masallaci domin ci gaba da karatu cikin littafin shi mai tsarki muna fata ayoyi da zamu karanta mu dace da fassarar su Allah ya rubuta mana lada inda zamu yi kuskure Allah ya gafarta mana ina ganin zamu tashi kan aya ta 109 yawma idhil la tanfa'u shafa'atukum
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له
ورضي له قولا ورضي له قولا to yawma izin a wannan rana karatun da muka yi na baya mun dawo halin da za a samu kai a ranar kiyama tun daga lokacin da za a abin nan na duwatsu ga baki daya da kuma taruwa zuwa ga farfajiya na tashin kiyama to shine Allah ya ci gaba da bamu labari cewa yawma izin a wannan rana latin ko shafa'atu ce tun wani bashi amfani illa man azina lahu rahmanu sai wanda Allah mai rahama yayi izini an yashfa lahu ai cece shi wato akwai mai akwai ita kanta ceto akwai mai ceto akwai kuma wanda za a ceta so masu ceto su suna nan sanannu ne cikin annabawa manzanni har zuwa kan salihan bayi da za su yi ceto wayanda za a ceton to shine sai wanda Allah ya yarda a cece shi shine za a cece shi shine nan wa radiya lahu qawla illa man azna lahu rahman sai wanda Allah mai rahama ya yi izini a cece shi shine za a ceta a wannan rana ɗin wa radiya lahu qawla sannan kuma yadda da zancen shi shine na la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana cewa za a yi ceto za a ceci duk wanda ya mutu yana da wannan kalma ɗin ko kuma ya yi imani da Allah shi kaɗai ne sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzon shi ne na'am ya Allah يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ya alama Allah ya san ma baina aidihim abin da ke gaba gare su min al-umur al-akhira na daga al'amari na lahira wanda za a zo amma ka kai baka sani ba baka san me za a aikata gobe ba wa ma kalfahum Allah ya san kuma abin da suka bari min umuri duniya na wannan al'amari na duniya wala yahituna bihi ilman wato ba su iya kewayewa game da sanin ubangiji ai hum la ya'lamuna jami'a ma baina aidihim wa ma kalfahum su mutane ban san dukkanin abin da ke gaba gare su ba ban san dukkanin abin da ke bayan su ba kana nan ma da abin ma ka gagara ganin sa to shi Allah ya sani na'am saboda haka Allah ya ce wa anatul wujuhu وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما wa anatul wujuhu dukkanin fuskoki ai dukkanin mutane kenan za su kasance sun kaskantar da kai ga hayyi rayayye alqayyum tsayayye shine Allah subhanahu wata'ala wa karka baqiqa yayi asara man hamala zulman wanda ya isa lahira da shirka wannan babu wanda ya asara kamar shi ya Allah ka tsare mu na'am ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما wa man ya'mal min as-salati duk wanda ya aiki nagari shine ya da'a ma Allah wa huwa mu'minun sharadi kenan alhali yana mu'mini to wannan fala ya kafu zulmin bashi jin tsoron zalunci bi ziyarati fi sayyi'ati a ce an kara masa miyagun ayyukansa wala habun hakan nan kuma bashi jin tsoron kan- eh, ragewa min hasanatihi daga kyawawan ayyukan shi duk wanda ya aiki na kwarai ko yaya wannan aiki yake zai ga sakamakon wannan aiki ranar kiyama ومن نعم سورة نعم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى duk wanda ya aiki daidai da ƙwayan zarra na alkhairi to ya rahu zai ga sakamakon wannan aiki din haka nan duk wanda ya aiki daidai da ƙwayan zarra na sharri zai ga wannan aiki din to saboda haka sai mu dage mu yi ta wayin a kowane rana ayyukanmu a tsakaninmu kafin ka kwanta ka yi ta tunani, shin ayyukanka na alkhairi da kai yau sirrin jayi na sharri, wannan yana daga cikin evaluation da ya kamata mutane su dinga yi a kowane lokaci. a kowane rana kafin ka yi bacci ka bijiro da duk abin da ka yi a wannan yini ɗin wanne ne sharri wanne ne alkhairi a ciki na alkhairi gobe ya ka ƙara irinsa ka ƙaƙƙara a kai na sharri kuma ka yi ƙoƙarin ragewa to wanda ya kasance kuma ya isa matuƙa wajen kiyaye ayyukan nashi duk lokacin da ya sallah yake tuna wannan tsakanin azahar ɗin nan zuwa la'asar wa na zaga wa na mara wa na ci masa mutunci waye na yi masa kaza waye na yi gulman shi waye na yi kaza waye na yi kaza sai aka samu babu to kaga kana da gud ɗaya kenan to sai kuma a koma kan ayyuka na alkhairi wani aiki alkhairi ne tsakanin azahar zuwa la'asar na yi istighfari na je na gaida mara lafiya na kau da kaya akan hanya na taimaki wa na taimaki na yi taimako tsakanin azahar zuwa la'asar din nan na yi nafila nafila nawa na yi to waɗannan duk in mutum yana yi a tsakanin sallah da sallah to zai kasance ayyukan alkhairinsa suna finna sharri yawa amma duk wanda ya kasance ya manta baya tunanin waɗannan gabaki ɗaya to lallai innan nasala ammaratu bisu'i eh ita rai mai yawan umarni ne da mummunan aiki mun gane ko sai ya koma can kai Allah ya ce ka bani labarin manita kaza ilaha ku hawa wanda ya riki wato san zuciyan shi da san ran shi shine abin da yake bautawa bi ma'ana yake da'a ma wannan abin da rai take lissafa mishi alhali ita ran mai yawan umarni ne da mummunan aiki kafin zuciyanka ta ce maka ka taimaki wani kafin zuciyanka ta ce maka ka yi nafila kaza kafin zuciyarka ta ce maka je ka gaishe da ɗan uwanka kafin zuciyarka ta ce maka ka je ka gaishe da mara lafiya kafin zuciyarka ta karantar da kai cewa ta shi je ka yi taimako to sai ta kawo maka abubuwa na sharri daban-daban daban-daban kafin wannan alkhairi ya zo saboda ita la ammara la fa'ala mun gane ko to yana da kyau mu dinga assessing din kanmu da kanmu a lokaci bayan lokaci kada ka ce sai abin nan wato sai a sati guda za ka yi za ka manta da abubuwa da yawa yawa ka dage dai a koyaushe ya kasance ayyukanka na alkhairi su ne suke rinjayen na shari to insha Allah za a isa lahira lami lafiya Allah ya ce wa kazalika وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا to waka zalika hakan nan ne ai kazalika kamar yadda na kunsu muke baka wannan labari hakan nan anzalna muka saukar da wannan alqur'ani muka saukar da shi qur'anan abin karantawa arabiyan da yare na larabci qur'anan arabiyan wasarrafna muka maimaita fiye a cikinsa minal wa'idi na daga wato alkawari na azaba ga duk wanda ya saba ma Allah la'allahum ko dai cewa su ya takuna za su kiyayi a shirka shirka aw yuhdisu lahum ko kuma su faro ga shi wannan alkur'ani zikiran wajen ambato mun maimaita zaka ji an maimaita wannan aya anan an sake maimaita wannan aya a can ai duk a tunatar da kai ne ba da aka karanta wannan aka wuce shikenan bata dawo ba za ka samu akwai takrar a maimaita a maimaita a maimaita saboda ka san wato muhimmancin wannan wa'azi da ake yi maka na'am fata'ala Allah fata'ala Allah al-malik al-haq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه نعم وقل رب زدني علما وفتعل الله الله يا ɗaukaka almaliku shine mai mulki alhaku na gaskiya amma ya kulil mushrikuna daga abinda mushrikai suke faɗi game da Allah duk abinda suke danganawa zuwa ga Allah to Allah ya wuce wannan waje mun gane ko malam yace walamma kana tilkal qur'anu min al-mulk yayin da ya kasance wato karban alqur'anin daga wajen Allah fihi cikin sa akwai sa'ubatan wato nauyi lil bashar ga dan adam makanan nabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai kasance tabi'u jibril yana bibiyan mala'ika jibril fa yaqra'u qabla an yafraga jibril sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga karanta alqur'ani gabanin a gama gabanin mala'ika Jibril ya gama karanta mishi minal wahayi na daga wannan wahayi da ya zo da shi. Annabi sallallahu Alaihi wasallam yana yin haka ne hirsan domin kwaɗayi alal wahayi akan wannan wahayi ɗin wa shafaqatan da kuma soyayyen shi alal Qur'ani akan alkur'ani makhafatin lisyani domin jin tsoron kada ya manta. Wa huwa kalamullah alkur'ani ko litta zancen Allah ne wa risalatu sannan kuma aiken shi ne ila ibadihi zuwa ga bayin shi. to fa fi zalika a cikin wannan ma fi akwai abin da ke cikin shi minal mushaqqatin lahu sallallahu alaihi wasallam daga wahalan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke samu ma annahu tare da cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ba mu saukar da wannan alqur'ani a gare ka litashqa domin ka samu wahala ba mun gane ko fasahhala Allah sai Allah ya sawwake mishi zalika wala hahu kuma ya hane shi an mubadarati kada yi gaggawa wajen maimaita karatun da mala'ika Jibril yake karantar da shi na wannan alkur'ani gabanin shi mala'ika Jibril ya gama, sai ya ce wala ta ajal, kada ka yi gaggawa bil Kur'ani da wannan alkur'ani ai bi kira'ati wajen karatunsa min qabla an yuqba ilayka wayu duk tun gabanin a gama aiken shi zuwa gare ka. Wa kul ka ce rabbi ya Ubangiji zidni ilman ka ƙara min ilimi, ka ci gaba da faɗin wannan kawai. mu muka saukar da alkurani mu ne ko muka yassare shi gare ka na'am walaka ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما Allah ya ce wa laqad ahidna hakika mu alkawari ila Adam zuwa ga Adam ai wasainahu mun masa umarni eh mun gane ko wasiya yakan kasance umarni wasainahu mun masa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr umarni ne a wannan waje din muka yi masa wasiya da gaskiya ko muka masa wasiya muka masa umarni da rike gaskiya muka masa umarni da haƙuri ga baki ɗaya to shine walaqad ahidna ila adama ai mun yi masa wasici mun masa umarni Allah ya akula kada ya ci mina shajar daga cikin wannan bishiya din maka ce masa ka zauna a cikin uskun an to zaujikal jannatu wala taqrabu zai shajarata ko yawa kada ka kusanci wancan bishiya din kaga kusantan bishiyan ma an hana shi to wannan da irin wannan da kuma can na wala taqrabu zina to duk wannan daga ciki ne mazhaba ta malikiya ta samo masadir na qawaid nata wanda ake kira a wanda ake kira wato da abin nan a cikin masadir na ƙawa'idul fiqhiyya musamman na mazhaban Imam Malik akwai abin da ake kira saddin zari'a wato in akwai laifi a tare ka kada ka zo wajen laifin ballantana ka aikata mun gane ko to suna kafa wannan ka'ida ne sukutun a cikin fiqhu laifi ne to za a ce maka kada kada ka kusanci wannan to duk irin wannan ne daga cikin irin wannan ayoyi ne suka kafa wannan ka'ida din wanda yana ɗaya daga cikin wanda suke kafa shari'a a kai mun gane ko za ka ji sai a ce mazhaban ta faye zafi mun gane to ta yi haka ne domin hana ka kada ma ka je kusa da aikata wannan laifi din ballantana ka aikata to da kada hinna ila adama min qabli tun gabanin ka ya annabi sallallahu alaihi wasallam fanas ya sai ya manta ai sai ya manta wannan umarni da aka mishi walam najid lahu azama bamu samu wato azama gare shi ba wajen kiyaye wannan alkawari din wa iz qulna lil mala'ikati وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى To, yanzu kulna ka tuna lokacin da muka faɗa wa mala'iku, muka ce musu sujudu la Adamu ku yi sujuda ga annabi Adamu gaba ɗaya. Fasajadu dukan suka yi sujada illa Iblis sai dai Iblis, wawa Abuljan shi ne wato baban aljanu gaba ɗaya. Kana ya kasance ya sabul mala'ikatu wato yana abota da mala'iku, wa ya abudullah suna bauta ma Allah ma- yana bauta ma Allah ma'ahun tare da wannan mala'iku ɗin, abba sai ya ƙi, an sujudi da Adamu wato ya ƙi yin sujada ga annabi Adamu. wa ƙala ya ce ana khairun minhu aini na fi wannan wanda ka halitta na fi shi alkhairi khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tilin ka halicce ni daga wuta shi ko ka halicce shi daga danyen ƙasa saboda haka yaya za a yi na yi sujjada gare shi mun gane ko na'am فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى fakulna sai muka ce ya adamu ya kai adam inna haza lallai wannan da ya ƙi maka sujadan nan a laka to yana gaba da kai wanda zojika hakan nan kuma da matanka hawa'u saboda haka ka kiyaye shi fa la yukhrijanna kuma kada ya fitar da ku min aljannati daga cikin wannan aljanna din fa tashqa ku je ku sha wahala domin cikin gidan aljanna nan ne aka halicci annabi adamu anan kuma ya zauna da shi da matan shi mun gane ko suna cikin wannan cikin ni'ima ga baki ɗaya aka ce to in dai ka faɗo wannan duniya fatashka za ka wahala saboda haka nan gida na duniya da muke ciki ba gida ne na jin daɗi ba duk daɗin da za ka lissafa na gidan duniya to ƙarshen shi dai wahala ne mun gane ko saboda a duniya kake saboda da abin da za ka yi tunaninsa mai karewa ne da abin da aka ce mai karewa ne wannan ko ba shi da daɗi mun gane duk daɗin da kake cikin da an ce akwai ranar da zai ƙare ko kai ka ƙare ka bar shi ko ya ƙare ya barka dole za a samu ɗayan biyu a ciki to saboda haka wahala ne ga baki ɗaya gara ka tsaya ka bauta ma Allah domin ka samu rayuwa ta ni'ima a gidan lahira akan ka tsaya a nan gidan duniya ka kana ta'annati wato ka ki bauta ma Allah na'am
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى in laka gashi gare ka kuma a cikin aljannan nan Allah ta ju'a babu yunwa fiya a cikinta cikin aljanna babu yunwa wala tara sannan kuma babu tsiraici kana cikin ni'ima gabaki daya to kai hankali da wannan zai fitar da kai saboda yana gaba da kai na'am وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى wa annaka kuma gashi kai dinnan ko wa innaka gashi kai la tazma'u babu kishin ruwa fiha cikin aljanna babu kishin ruwa wala ta ba bakka neman ma wato rurumi shine wato ka fito eh, eh, zafi ya dame ka babu wannan gabaki ɗaya a cikin gidan aljanna kana cikin ni'ima kuma ni'iman ta dawwamammiya ne to ka kula da wannan in baka yi hankali ba zai fitar da kai daga ciki na'am فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك mm.
قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى To daga nan fa fa waswasa ilaihi shaitan sai shaitan ya yi masa waswasi ya kai ya zamanto yana kai komo cikin zuciyan shi eh kala sai ya dora masa wannan kalma yace ya adamu hal adulluka bana shirye da kai ba ala shadaratul khuld akan bishiya wanda in ka ci zaka dawwama allati yukhladu man ya- man yakul minha wanda duk ya ci daga wannan bishiya zai dawwama wa mulkin kuma zai samu mulki na la yabla wanda bashi karewa ba na shiryar da kai a wannan waje ba fabadara adamu qabla an yatiyahu bayanin minna sai annabi adamu yayi gaggawan yadda da shaytan tun gabanin wani bayani ya zo daga gare mu inji Allah fa akala فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا Mm.
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة na'am وعصى آدم ربه فغوى to ka gani ana son duk lokacin da magana ta zo maka wato ka bada ɗan tazara saboda zai baka daman yin tunani a ciki eh a cikin duk abin da aka faɗa maka wani ya kawo maka magana a'a wane ne ya kawo maka magana kada ka ɗauki fushi a lokacin ko kuma kada ka ɗauki hukunci a wannan lokaci ɗin sai ka ba da dama wanda za ka iya tantancewa ka yi validating ɗin magana ɗin gabaki ɗaya ka auna ta mun gane ko amma annabi adam sai ya gaggawa bayan kuma da an nusar da shi cewa ya yi hankali da wannan duk wanda aka ce ka yi hankali da shi to duk wanda duk lokacin da ya zo maka da magana wato ka duba shi ka duba a cikin a cikin in za ka yi bincike a research na farko abin da za a koya maka shine korewa eh, sai ka kora maganan to kora maganan shi zai sa ka ka yi bincike a kai amma in ka shi suke kira hypothesis eh, null hypothesis to sai ka kore ka kawo statement da yake nuna cewa wannan din ba zai yi ba to amma me dalilin kawo wannan cewa ba zai yi ba saboda ya baka daman ka yi binciken ganin zai yi yin ko ba zai yi ba amma in kace a wanda ya zage ka dama in kace daman zai rina mun gane ko wanda ma ana magana a can haka ya tattura maka a shan na san zai rina me zai faru daga nan kaga kana jira kawai ku haɗu ne ko ka rama zagin a wajen ko ka rama a gaban shi ko kuma kai ma ka je ka samu nashi ka je ka zaga wani kuma za a ce ya zage ka ne ni ya zaga eh ya ce to shikenan bari na yi mai gaba ɗaya kai kuma sai ka je ka samu baban shi ka zaga me ya faru ɗanka ya zage ni ni ba zan yi da shi ba da kai zai yi a to duk maganar da ta zo maka ka saurara ka kwatanta zai yiwu na farko ka kore awa na ba zai zage ni ba to in ya zage to ya zage kan kuma sai ne gaba ɗaya mun gane ko to kan ɗaukan hukunci a cikin fushi shi yasa za ga ko kotu ka je sai ga ga shari'ar da za a kare ta a yanzu kawai alkali yayi ya gama sai ce a ayi a jonin in case sai ranar 26 ga watan ga watan uku dan an zo sai a ce ma ai wani ma bai zo ba ayo alkali ya tafi mitin bauchi sai a sake ɗaukan wata guda kuma gaba to da haka da haka duk yana ba da dama ne mashi alƙalin ka je ka karanta wancan littafin na tufatul hukam yana ba da dama alƙali ya je ya yi bincike ya je ya yi bincike mai zurfi a kan al'amarin wannan shari'a in ya kama ya je har wajen ya aika duk wanda zai aika a je a binciko asalin maganan ya take saboda me kada ya zo yanke hukunci a rashin sani to so da haka ko kai ne aka ce wane ya ce maka kaza to a'a ka bincika dai kafin ka ce za ka ɗauki mataki a kai to annabi adamu fa aka na sai suka ci min ha daga wannan wato yan bishiya da aka ce kada su ce suna ci mai ya faru fa badallahu ma sa'atu ma sai tsiraicin su ya bayyana bayan da suna cikin aljanna babu tsiraici ko shikenan suna ci shikenan suka nemi kayan da ke jikinsu suka rasa shine sa'a wato tsiraici kenan shine abinda mutum yake munin kallon shi to me zai faru waɗanda ka sai suka shiga da shi da matan nashi ya sifani suna ɓallowa minwar ya sifani suna ɗanfarawa alayhi ma akan wannan tsiraici nasu minwar aljanna daga daga ganye na bishiyoyin aljanna suna ɓalla suna suna sawa madadin wannan sutura nasu wasa adamu annabi adam ya saba wa rabbuhu mahalicinsa fagawa sai ya bace an matlubihi kan abin da yake nema nan fagawa ba wai annabi adamu ne ya bace ba annabi adamu ya bace an matlubihi kan abin da yake nema na dawwama din ba dama ya ce an bishiya domin ya samu dawwama da kuma mulki na wanda baya karewa ba ashe sai ya bace ba wannan ne hanyar da ake samun dawwama da mulkin ba shine fagawa sai ya bace an matlubihi kan abin da yake nema wa huwa al-qulud fil jannati shine dawama a cikin aljanna wa tasarrufu da kuma juyi bima fiha da abin da ke cikin aljanna sai ya rasa ga baki daya shine gawa a wannan waje din na'am ثم اجتباه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم اجتباه ربه sai ubangijin shi ya zabe shi ai qarrabahu ya kusanto da shi fataba alaihi ya yafe mishi ai raja bihi min al ila riba ya dawo da shi daga zargin da da aka yi masa na cewa ya bi shaidan zuwa kuma yarda da annahu lam yukhalifahu amdan domin bai saba ma Allah amdan da ganganci ba wa inna ma huwa an ta'wilin ya saba ma Allah ne kan wani ta'wili wa ajalin da kuma gaggawa wa da Allah sai ya shirar da shi da rishin zuwa ga shari'a wal huda da shari'a ga baki daya amma duk da haka qala habita minha
قال اهبطا منها جميعا na'am بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني به هدى Mm.
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى To kala bita sai aka ce to maza ku sauka kai Adamu da Hawwa ku sauka min ha daga wannan aljanna don ku fita daga ciki ai min aljannati antuma ku biyin nan wa mashtamalata ma alaihi da wa mashtamalata alaihi ko da duk abin da kuka dauka min zurriyati kuma daga zurriyanku wato gaba ɗaya abin da duk za a haifa to maza ku bar wannan cikin aljanna jami'an gabaki ɗayan ku eh, babukun shashinku na zuriya libabin ga shashi a duhun suna masu gaba da juna ai yanzu ne babuhun baban shashi yana zaluntan shashi to wannan kaga abin da aka halicci dan adam kenan akai yau ba za a gushe ba wannan ya zalunci wannan wancan ya zalunci wancan wancan haka duniyan nan take kuma shine can fassarar nan eh, eh, laqad khalaqnal insana fi kabadin eh, an halicci mutum fi kabadin cikin wato cuɗeɗeniya wannan fassara na cikin cu- cuɗeɗeniyan nan shine fassarar da ah, malam baban ille ya yi ma wannan fassara kamar din nan ya ce "A, ba cikin wahala ba cikin cuɗeɗeniya baban limamin bauchi ne yanzu eh ya ce ai daga ka gama da wannan kes ɗin to wani kes ne zai sake zuwa kana gamawa da wannan wancan kes sai ya sake tasowa ana warware wannan kes sai wani ma ya sake tasowa baka da ranan hutawa ga baki daya mun gane ko to shikenan ku je ku zauna amma babukum libabin jami'a qala bi tamin ha jami'an babukum libabin adu to fa in ma ya tiyannakum wannan in dinnan shardiya ne ma dinnan kuma za'ida ai in shari'a ya zo muku minni daga gare ni hudan shine ya tikum hudan shari'a ya zo daga gare ni man ba hudaya duk wanda ya bi shari'a na to fala ya dillu ba zai bace ba in dai ka bi shari'ar a shari'ar Allah ba- ba bacewa a ciki wala yashka sannan kuma ba zai zaman to shaqi fil akhirati a gidan lahira ba bi ma'ana marashin arziki a gidan lahira duk wanda ya bi shari'ar Allah ba bacewa gidan duniya babu shan wahala a gidan lahira na'am ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى To man araba duk wanda ya kawo da kai an zikiri daga am- ambatona ai anil huda daga barin shari'a. Eh duk wanda ya kawo da kai daga barin shari'a fa inna lahu ya tabbata gare shi fi duniya a wannan gidan duniya ma'ishatan danka wato rayuwa wanda take mai kunci. Mun gane ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba can ah, in ka duba no in ka duba cikin tafsirin Ibn Kathir ma'ishatan dankan nan an fassara shi da cewa rayuwa na cikin kabari. inda zai zaman toma wannan wanda ya ɓace daga ya bar shari'ar Allah wannan kabari zai zama masa mai kunci ga baki ɗaya. Eh, wa nashiru lahu yawmal qiyamati kuma za mu tashe shi za mu bijiro masa eh yawmal qiyamati ranar kiyama za mu tashe shi amal yana yana yana makamo ya Allah ka tsare mu Allah قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا Kala rabbi zai ce rabbi ya Ubangiji, lima asharta ni saboda menene ka tashe ni a'ama ina makaho, wa kada kunta alhali na kasance basiran ne gani, fi duniya a nan duniya wa inda albasu da lokacin kuma tashin kiyama amma gashi yanzu na taso ina makaho yaya aka yi. Kala.
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Kala sai ce al'amarin dai haka yake. Eh, in ji Allah, hakan nan ne a taka ayatuna ayoyinmu suka zo maka fa nasita sai ka bar su, ka manta da waɗannan ayoyi, walan tumin biya ba ka yi imani da su ba. To, wa kazalika hakan nan ne misalin nisyanika, misalin manta wanda kai da ayatina ayoyinmu, hakan nan ne alyawma yau ɗin nan tun sa ake mantar da kai, ai ku ake barin kafin nada a cikin gidan wuta. Saboda haka mu yi ƙoƙari, mu yi ƙoƙari wajen kwatanta aiki da shari'a a cikin dukkanin halayyanmu, dukkanin halayyanmu, mu yi ƙoƙarin bijiro da shari'a gabanin ma'aikata. Insha Allah ba za mu samu irin wannan rayuwa wanda ke cike da hatsari ba, saboda wannan gidan duniya gabaki ɗaya gida ne na jarrabawa. yaushe ne ake rubuta jarrabawan yanzu da kake zaune ne ake rubuta jarrabawan yaushe za a ba da sakamako ka ci ko baka ci ba shine ranar da za ka mutu ba a ƙayyade cewa jarrabawan nan al'amma samari kaɗai ake yi ba ba a ƙayyade cewa jarrabawan nan madattijai kaɗai ake yi ba sai dai duk wanda ya riski shekaru na dattijantaka to wannan yana da opportunity saboda ya ga abin da ya wuce, ya ga waɗanda suka wuce, sannan kuma yana ganin ina ne ya nufa a yanzu, saboda haka a yanzu ne zai kyautata ya gyara, ya inganta, kuma shi dukkanin rayuwar nan bilhawatini da me aka cika ake yi ne, ba da abin da ake yi a yanzu ba, amma menene ƙarshen rayuwan shine abin dubawa. Saboda haka mu mai da hankali ƙwarai, to, inda kuma duk ɗin yake ba mu san yaushe ne ƙarshen rayuwan ba. In ka ce sai ka isa shekara hamsin ne za ka kai? In ka ce sai ka shiga shekara sittin ne za ka kai? In ka ce ba za ka so mai yin nafula ba sai ka tsufa, za ka tsufan? Ga mutane nan cikin samartakansu sun tafi? Ga mutane nan cikin yarantakansu sun tafi? Ƙarewa ga wanda ma ya zo duniyan ma babu rai? amma kai da kake da numfashi a yanzu shine lokacin gyaranka shine kuma kawakin din naka shine ƙarshen naka wannan din yanzu da kai numfashi shi ka ɗauke shi shine numfashinka na ƙarshe saboda haka da wani aiki zaka je da wani aiki zaka cika shine fa abin fa da ake nema duk abin da ake nema a duniyan nan ƙarshen kawai ake duba saboda haka halattan sallan jam'i halattan kaza yin kaza, na filfili, kaza, gaisuwa, sadar da zumunci, wane ne gaskiya, faɗan gaskiya, tsage gaskiya, wannan duk shi ne aikace-aikacen da yake gabanmu. Shi ne aikace-aikacen da ya dace a same mu a ciki, in ana yin haka za a zauna lafiya. Amma in ka san irin tarnaƙaƙi da ake ciki a ƙasan da kuma duniyan gabaki ɗaya, kai, sai ka ga za a kai labari kuwa. ta duk inda ka duba, duk inda ka duba. Saboda ne, al'amari ya riga ya lalace, al'amari ya lalace ga baki ɗaya. To, amma a cikin haka, baka iya baka iya kuɗin gora ka ce gaba ɗaya mutane sun lalace. A baka da wannan, saboda haka sai mu yi ta ƙoƙari, wa fi zalika falyata nafasil mutanafisu. cikin wannan sai mai ƙoƙari ya yi ƙoƙari wajen samun babban rabo ɗin inda za mu koma kenan abinda aka samu aka yaga a sa ikilasi a ciki a yi wannan aiki domin Allah kawai ba domin wani ya gani ya yaba ba a ba domin wani ya gani ya ce ka yi ba ka yi shi domin Allah a wuce wannan waje ɗin in ba haka ba ka yi aikin banza ya Allah ka tsire mu za mu tsaya a nan insha Allah gobe za mu dora daga inda muka kwaya muka tsaya ayoyi da muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya zaka da alkhairi